ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الحدود kowa ya bude kitabul hudud bayan shafi biyu daga inda muka tsaya din abin da ya saura shine za a fassara shi da aka tsalla da aka dauki kitabul miras aka je aka yi aiki mai kyau kun ga an buga kitabul miras an duba an bi ɗaya bayan ɗaya aka gyara haus aka gyara komai da komai sai aka buga bugu mai kyau yanzu inda aka tsaya shine suka ce in za a buga da yawa farashin zai sauka in za a buga kaɗan farashin zai hau to inda aka tsaya kenan ana to shi yasa aka yi shawara aka ga cewa wannan ma wannan kitabul kitabul wasaya ko da ummul walad jirahul mudabbar kitabul mudabbar kitabul mudabbar to wa'annan duka aka ce da sauran mukatab din da wa'annan su ma sai a fassara su a buga su yadda aka yi wannan saboda yanzu karanta su da ake ba wanda zai fa'idantu da wannan sai dai a ilmance don aka buga aka yi littafi yanzu kitabul miras kenan yana tare da kai yana wajen ka shikenan duk sa'an da ka tashi bukata zaka bude ka ga mai imam malik ya faɗa an fahimta fa ila kitabil hudud me isa me isa الحدود جمع حد والحد المنع a hana mutum yin abu ko da magana ko da kariya da za a saka ko da ladabtar da shi ma'ana in mutum ya san ya yi sata za a yanke hannunsa zai yi to an hana shi kenan da shari'a shari'ance an fahimta babu ma ja a firrajmi sai ya fara da jifa na wanda waɗanda suka yi zina ba su taba yin aure ba hukuncin su jifa in sun taba yanka hukuncin su ne in sun taba yin aure a jefe su in ba su taba yin aure ba a yin azane su kenan alaisa ka zalik babu ma ja a firrajmi babin da ya zo na jifa jifan wa wanda ya zina kuma ya taba yin aure ko namiji ne ko mace hukuncinsa kenan qala hadathana malik an nafi' an abdullah bin umara annahu qala abdullah bin umara yace ja'at ja'at al-yahud ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fadhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya wani ba yahudi da ba yahudiya suka yi zina kuma sun san haddin zina a shari'arsu yana da wahala suka zauna suka juya suka tattauna suka ce bara mu je wajen abulkasim mu ci faɗa masa gabin da ya faru mai yiwuwa ya neman mana mafita mafarin zuwa wajen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama amma su ayo za su ya rasulullah zai su ya abul qasim to فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتشي مسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يا يا hukuncin yake a cikin attaura ne wanda ya taba yin aure in ya zira faqalu sai suka ce nafdahuhum wa yujladuna sai mu je mu kunyata su mu fallasa su kuma ayi musu bulala ba zancen jifa kenan faqala abdullah ibn salam sai abdullahi dan salam wanda yake da ba yahudi ne musulunta kowa ya san tarihi shi ko sai ce kazabtu ƙarya kuke yi inna fiha ar-rajma akwai jifa a cikin at-taura fa atau bit-taurat sai aka ce ku kawo at-taura sai suka kawo sai suka bude at-taura din fa dasharuha fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayati ar-rajmi da suka bude at-taura din za a karanta ɗayansu sai ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan ayan da ke maganar jifa sun makara a ma ƙablaha wa ma ba a da ha sai karanta gaba abin da ke gaban wannan da abin da ya bayan wannan bai karanta jifa mutum ya ɗora hannu a kai ya rufe faƙala lahu abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ya ce irfa a yada farfa a yadahu fa iza fiha ayatul rajmi sai aka samu ayan jifa a ciki an fahimta faƙalu sai suka ce sadaka ya muhammad abinda abdullahi bin salami faɗaɗin nan gaskiya ya yi gaskiya ya muhammad fiha ayatul rajmi akwai ayan jifa fa'amara bihi ma sai manzon Allah ya ce aje a jefa so a jefe su farujima sai aka je aka jefe su da shi namijin da matan wanda suka yi zina فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يشي فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها من الحجارة ذاك جي أنا جيفا سو namijin sai je yana kare matan ya rufe ya ɗauki ya kare ta da jikin shi kada jifan ya je kanta ya zo kan shi an fahimta tun daga asali har yahuda ko ina mace ana tausaya mata mace ana kare ta ne mace da'iman ana umurul mar'ati kullaha mabniyatun ala satr mana al'amarin mace duk boye shi ake yi ba a fitowa da shi an fahimta da mace da kuɗi da al'aura shari'arsu da ka'idarsu boye su ake yi a satr duk sa'an da aka fito da su waje to fitina za ta yi fitina za ta yadu kenan a ban kasa an fahimta قال مالك يعني يهني يكب عليها حتى تقع الهجارة عليه كما يدى مكفنا قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر ونمتن cikin قبيلا بني أسلم shi ne ya zo wajen sayyidina abubakar as-siddiq faƙala lahu sai ce masa innal akhira zana ba innal akhira ba ne bilmad bilƙasir innal akhira ƙad zana li'an al'akhira ya ne wanda ya zo farko da wanda ya zo ƙarshe amma innal akhira lalataccen ɓataccen hasararren ya yi zina ma'ana tun da ya yi zina shi ne yake zargin kansa إن الأخيرة زنا يا زنا فقال له أبو بكر شي سيدنا أبو بكر يتي مسا هل ذكرت هذا لأهل غيري كفر ما ونما أنما مغانا بدني فقال لا يتي آآ كي كأين فتاما فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله كجي كتوبة وجن الله كقوما الله كتوبة ka shiga cikin sitirar Allah madawaki sarki Allah ya suturce ka karka fallasa kanka an ji abin da ya faɗa ko nan za ka san da manzo Allah da sahabbai da shari'a musulunci ba wai so ake a tona asiri ko a fallasa mutum ko a mishi azaban ba matukan an samu mafaka sai a faɗa mishi da sai na abakar ce ka faɗa ma wani wani ya ji maganar nan yace a sai kai kadai yace to je ka ka kuje ka tuba kada ka faɗa ma kowa an fahimta yaushe aka faɗa ma sayyidina abubakar wannan a lokacin da wake shugabanci manzon Allah da lokacin sayyidina bakar ke shugabanci aka faɗa masa to dole a tsayar da haddi ana fahimtar wayannan maganganu amma yanzu ba shine al'amari ke hannun shi ba sai ce mishi je ka rufa maka ka asiri je ka tuba duk abin da kai in ka tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka فلا فإن الله يقبل التوبة عن عباده الله أنا كربان توبا باينسا فلم تقرره نفسه هنك لنسا دي بي كونتا والنمبا حتى أتى عمر بن الخطاب هر سيد يجي وجن سيدنا عمر ابن الخطاب فقال له سيد مسا ما قال لأبي بكر abin da ya fada ma abi bakar ce innal akhira qad zana sai sai na umar yace ka fada ma wani wannan maganan ko sai ni kadai yace kai kadai na fada ma yace je ka ka rufa ma kanka asiri Allah rufa ma asiri je ka ka tuba Allah zai karbi tubanka Allah yana karban tuban bayansa فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر فلم تكره نفسه هنكل سليبي كنت أبو هريز حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له har sai da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa wa manzon Allah ya ce innal akhira zana fa qala sa'id fa arada anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa wajen manzon Allah ya ce innal akhira zana sai manzon Allah ya kauda kai sai da wannan sai manzon Allah ya kauda kai sai da aka yi su uku to so na hudu to shine aka zantar da hukunci akan shi thalatha marrati so uku yana yin haka manzon Allah na kauda kai ina ba nan kau da kai da ya tafi yansa fa shi kenan ba abin da zai sami kullu zalika yuridu an rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta idza akthara alaihi har sai da ya waita ya fada ya manzo Allah kaza nayi kaza ya manzo Allah manzo Allah ya kaura kai sai da aka yi su hudu ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila ahlihi faqala sai manzo Allah ya ce ku je ku tambayi iyalansa a yashtaki an bihi jinna ba shi da lafiya ko dai yana da tabin hankali ne mahaukaci ne shi faƙalu ya rasulallah wallahi innahu la sahihu sai suka ce wallahi lafiyarsa kalau faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce a bikrun am tsayyibun ya taba yin aure ko bai taba yin aure ba faƙalu bal tsayyibun ya rasulallah sai suka ce ya taba yin aure ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujima sai manzo Allah ce to kuje ku jefe shi haka ya za a yi ba haka bane ba an kau da kai an samu masa mafita ya kiya aka samu masa mafita ya kiya sai da yaso hudu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci a karimci da haddi ba fa yace ku je ku tambaya ko ya sha giya ne ko ba shi da lafiya ne ko ma hukaci ne aka ji aka tambaya gida suka ce lafiyar su kalau to yanzu babu hujjar da zai sa a kisayar masa da haddi tun da wajen manzon Allah ya je amma inda wajen abubakar ya je ko umar tunda ba su ke zartar da hukuncin ba to shi ke nan shawarar da suka ba shi da ya biya ya tsira ke nan an fahimta allah yana son allah yana son ya rufa ma bayan shi asiri ne ba a tona asiri ba an fahimta قال جابر في الشرح كنا فرجناه بالمصلى sai muka je wajen sallar idi muka jefe shi fakuntu fi marra jamahu ya ce ina cikin waɗanda suka jefe shi falamma adlaqatul hijara da ya ji zafin jifa farra sai sheka da gudu fa'adraka fa'udrika farujima hatta mata da ya sheka da gudu sai aka bi shi aka jefe shi har sai da ya mutu قال في المقدمة والذي أدركه لما هرب فقتله أبناء بن أنيس وقال ابن جريج ابن عمر وقال ابن جريج عمر حكاه الحاكم وكان أبو بكر الصديق رأس الذين رجموه ذكره ابن سعد ثم يفارو فتقرب إلى الترسي أبن يفارو شيني sai aka ce tun da ya shika da gudu me yasa ba ku kyale shi ba don me kuka bi shi kuka sani ko ya janye ikirarin da ya yi ne ko ya janye ikirarin da ya yi ne to amma ya riga an kashe shi kenan ko an jefe shi to ba kuma yadda za a yi ko saboda haddi na tabbata ne da tsayan abu uku ko mutum ya yi ikirari ko a samu shaida ko a ga ciki an fahimta amma da ikirari da shaida malamai sun yi ijma'i za tsayar da haddi akan me shi to amma ciki kuma fa da zaran an gama ce da ciki ba ta da bata taba yin aure ba sai a je a jefe ta saboda me shubhar me eh to me yiwa ta dai aka yi mata ko ko me yiwa kuma ne aljannu me yiwa kuma me haka nassi manzo ya ce idra'ul hududa bishubuhat ya suka ce me yi wafiya dai aka yi mata don za mu zo mu karanta wata mata ta ce tana da nauyin bacci in ta yi bacci sai ta yi nesa ba ta sanin abin da ake ciki sai wani ya zo ya sadu da ita ba ta sani ba da ta tashi kenan sai wani ya zama mata za a jefe ta ba za a jefe ta ba to a hanaf sun sun kai matuka ma wai in dan mace tana da ciki ba za a jefe ta ba sai ta yi ikirari to yaya za a yi sai suka ce sai ta yi fyaɗe aka yi mata fin ƙarfi aka yi mata sai ta yi bacci ta yi sai ta yi kaza ya ce suka ce sai ta yi ma wani namiji ya shiga cikin gulbi yana wanka kwayoyinsa suka fito ita ma ta shiga cikin wannan ruwan tana wanka kwayoyin suka shiga mata sai ta ɗauki ciki mana duk yadda za a yi in akwai yadda za a yi a sauke ma mutum haji haka za a yi an fahimta to shi yasa da zarar an gabace da ciki baya nuna cewa za a je a jefe ta fa to ga ta tana da ciki kuma aka ce kin zina ta ce ita ba ta ta zina ba ya za a yi da ita eh sai a yaya ba ta taba yin zina ba ta ce ba ta taba yin zina ba ya za a yi eh ba yadda za a yi a tsayar da haddi sai an tabbatar da abu ɗari bisa ɗari ba an fahimta? قال حدثنا حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال يتي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك مائز ابن مالك الاسلمي شيني يكي وجن ونن هزال ونن هزال sahabi ne yana da baiwa sai wannan sai ya yi zina da ita sai zai ce mishi gashi na yi zina da baiwanka to aka ce da kyakkyawan niyya ya yi wani suka ce a'a ba da kyakkyawan niyya ya yi ba sai ce ka yanzu yadda za a yi ka je wajen manzon Allah ko zai samu maka mafita ka je ka fada ma manzon Allah ko zai samu maka mafita sai kama hanya ya je fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne manzon Allah ya ce ya kai hazal da yake yayi zina da baiwarka da sai ka rufa masa asiri mana kamar yadda za a dauki riga tufa azuzar ce ma mutum shi kana sai ka ce yaje sayyidina Abubakar da aka fada masa me yace je ka tuba sayyidina Umar ya ce je ka tuba to daga nan suka ce ba da kyakkyawan niyya yayi ne don aje a ladabtar da shi wani suka ce da kyakkyawan niyya ya yi to amma kuma tun da matsala ta kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da za a yi sai a tsayar da haddi kenan an fahimta ya ce abin da wa fi riwayatin lin nisa'i anna hazzalan kanat lahu jariya hazzal wa anna ma'izan waqa alaiha ma'iz kenan فقال له هزال انطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعسى أن ينزل فيك قرآن جيك فرع منزل الله ميوا سوكد آية أكنك فانطلق duk wanda ya fara ma wannan za ka yi wani mummunan tunare da shi fantalaka fa akhbarahu fa amara bihi farujima sai ya ce sai manzo Allah ce ku je ku jefe shi wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya hazzalu law satartahu bi ridaika lakana khairan laka من أمرك له بإخباري لما في الستر على المسلم على المسلم من الثواب أي دا ka rufa masa asiri da ya fi alkhairi da ka ce mishi zuwa bani labari saboda rufa ma musulmi asiri akwai lada da yawa a ciki an fahimta قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم ya ce wannan hadisin shi na magana na faɗa a wajen wani majalisi da akwai yazid ibn nu'aymin ibn hazalin al-aslami fa qala yazid hazalun jaddi wa hadha al-hadith haqqun haka abin ya faru ma'ana dan kaga mutum yana yin wani abu ko yana zina ba wajibi bane akan ka je ka tona mishi asiri ba in ka rufa mishi asiri lada za ka samu ko zunubi in ka ga zai yi ne dole ka hana shi amma bayan mutum ya auku cikin abu rufa masa asiri za ka yi ko tona masa asiri za ka yi rufa masa asiri za ka yi eh? to wai ko da yana yi ne to sai a yaya sai ka je ka zuga Allah Allah bai sani ba bai gan shi ba Allah bai sani ba to kuma za a je a zuga Allah eh eh sai ya yi mai eh eh to sai a je a tona mishi asiri kai ma ka san kana fada fada kake yi kai ma ka san wannan magana fada kake yi ko kuwa eh a ya ai kowa ya fi sani ya fi kowa sani wani asirin ai dole kana gani ka kyale saboda kana fada kai ma zaka zaka samu kanka cikin matsala eh ba haka bane ba suwa me ba a sani ba cikin gari suwaye ba a san su ba je ka fada sai mai faru sai mai faru shari'ar Allah ya rufe asirin abu sai ka kiyaye sai ka rufe asiri da Allah yana son asirin mutane ya tunu waye zai tsira duk inda aka shiga cikin duhu sai Allah ya kawo haske wajen sai Allah ya kwaye abin sai Allah duk Allah na iya yin komai amma har ya rufe asiri ka kyale sai ya je ya tuba in ya tuba ya koma ga Allah in Allah ga dama sai gafarta mishi ba wani abu bane wajen Allah ba fa an fahimta قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wani ya je take ikirarin cewa ya yi zina zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa shahida ala nafsi arba'a marratin ya yi shi ma kansa shaida su hudu fa'amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce kalabin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aje a jefe shi farujima kalabin shahabin famin ajli zalika yi ukhadhu rajulu bi itirafihi ala nafsihi yace dalili kenan da yasa ake in mutum ya itirafi sai a kama shi da itirafinsa da tabbatarwarsa ko to in ya yi makanshi in ya yi itirafi sai kuma zuwa an jima sai ce a kuskure na yi tsoro na ji na faɗi wannan magana sai a ji a jefe shi sai a yi mai sai a kyale shi lokacin da matsalar zamfara ta tashi wata mata da za a kai duk duniya aka ce ai sai wani lokaci zafin abin fa ba shi ne daidai ba fa lokacin muna muna karatu muka ce mun kawo yannan kisoshin duka mun faɗi dan mutum yayi tirafi ya janye sai a kyale shi ba so ake a yanke hannu ba so ake a jifan ba amma in ya tabbata haka to dole a zartar da shari'ar Allah a kai shi amma da yazo yana jifa ana jifan shi ji tsoron shekara gudu manzo Allah ce to me yasa kuka bi shi kuka sani ya janye itirafin da yayi ne dan me ba ku kyale shi ba manzo Allah aka fada mishi shekau da kai aka fada ya ce kai lafiyar kalau hauka kake yi ne me dubu me ake son a baki me ake me ake saka mishi a baki ana ba shi ne mafita ana ba shi mafita eh قال حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه قال حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره يا باشي الأباري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وتما تتزوج من الله تجي يا من الله نايزنا وهي حامل تنادى تشكي كون أتي جاءت وهي حامل فقالت تتشي تايزنا zinan ya sa ta ɗauki ciki ko tana da cikin kuma ta sake yin wani zinar abin da aka ce shine ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciki tace ya manzon Allah nayi zina fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya ce to yanzu yadda za a yi izhabi hatta tadai je ki har sai kin haifi dan da ke cikin ciki ko da ciki wata ɗaya da kuwa sai ta zauna har wata takwas wata tara sai ta haifi ɗan da ke cikinta don in an jefe ta za ta mutu da ɗan da ke cikinta mutum ɗaya ya yi laifi aka kama mutum biyu ke shari'a ba ta yadda da wannan ba falamma wada'at ja'atu da ta je har ta haihu sai ta sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallama izhabi hatta turdi'i ta zo ta ce ya manzo Allah gashi na haife shi sai manzo Allah ce je ki har sai kin shayar da shi tukunna shayarwa kwana talatin ne? kwana nawa ne? shekara biyu je ki har sai kin shayar da shi kin yaye shi falamma arda'atu ja'atu faqala izhabi fastawdi'i da ta je ta shayar da shi har ta yaye shi sai ta zo da shi da gurasa ne ya manzo Allah gashi ma har abinci yake ci ba karshen yaye kenan ba sai manzo Allah ce je kiki samu wanda zaki ba ya rike fastaudihi qala fastaudathu sai ta je ta samu wani ta bashi ya rike thumma ja'at fa amara biha farujimat a lokacin da manzo Allah ce ki je sai kin haifi dan cikin in ta tsallaka ta koma ke za da zama sai a je a nemo ta in ta je sule kan kankar da zama sai a je a nemo ta in ta koma jigawa da zama sai a je a nemo ta ta tafi kenan je ta haifi dan da ke cikin ki ta gashi na haife shi je ki shayar da shi gashi na shayar da shi a to je kiki har wannan duk me ake nuna mata ana eh ana ba ta dama ne ta yi tafiyarta an fahimta eh ya ce ne وفي مسلم عن بريدة فقالت لتمشي تغزت يا رسول الله طهرني أسرككيني فقال ويحك ارجئي فاستغفر الله وتوبي إليه كما كي استغفارك توبة زواغ الله فقالت أراك تريد أن تردني كما ردت مع عيسى بن مالك manzo Allah so kake ka ma'ana baka so ka jefe ni ka tsarkaka ni kamar yadda kai ma wancan kala wa ma za sai manzo Allah ce me yafa ya menene wannan fa qalat annaha hubla min zina wa hiya hamilun shikenan an ga yadda mas'alar take tafiya ko mutum zai zo ya ce yayi kaza kuma manzo Allah sai ya tausaya mishi sai na bakar sai ya tausaya mishi sai na umar sai ya tausaya mishi sai tausaya mishi sai mutum ya naci shikenan sai a ce to ya zai sai a ji a tsare mishi da haddi قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اقتسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما متاني بيوسك زوجا منظر الله سيتي يا رسول الله يا منظر الله صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله kai mana hukunci tsakaninmu da littafin Allah wa qala al-akharu wa huwa afqahuhuma sai ɗayan kuma ya fada shi yafi fi yafi fahimtar addini ajal yace eh ya rasulullah faqdi bainana bi kitabillahi wa azalli an atakallama yace eh ayi mana hukunci da littafin Allah amma ayi min izini na yi magana qala takallam sai manzo Allah ce kai magana ka fada faƙala sai ce inna bini ya ce tabbas lallai dahir ɗana kana asifan ala haza ɗan aiki ne yaron aiki mai aiki gida ne gidan wane fazana bimra'atihi sai ya je ya yi zina da matan ubangidansa fa akhbarani anna labni ar-rajma sai aka ce min ai jifa ɗana hukuncin da ke kan shi jefe shi za a yi fastadaitu minhu bi mi'ati shati sai na je na fanshi dana da timakai guda ɗari da kuma ina da baiwa na bayar da ita duk sa'if alfidda'u ke mama ina ina ma nan fidda'u fansa fansa kenan in mutum ya rasu sai ce za je a yi fidda'u ka kawo kudi alhaji ya rasu a bari a yi mishi fidda'u ina ma nan fidda'u za a yi mai za a fansho shi daga ina wa ya fada ma yana cikin wuta daga farko munanan zunubi munanan zunubi wa ya ce ma yana wuta wa ya baka wa ya tabbatar ma yana cikin wuta to in kuma mutum yana cikin wuta in ayi fidda o shikenan sai ya fita sai karfin Allah ake yi ai duk wanda ya zo ce ma to ya zo ka kawo miliyan ɗaya za a yi ma alhaji fidda o shi ka kawo maka cikuikuyen ruwan ne sai ka tabbatar min wa ya fada ma alhaji na cikin wuta ma'ana kai ka saka shi wutan kenan ko ya ce sai na fanshi ɗana wa bi jariyatin li summa inni sa'altu ahlal ilmi yace faɗa min akai ga hukuncin da ke kaina sai na yi sa'an nan na je na tambayi malamai an fahimta akwai waɗanda za a fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ko ba haka bane ba to amma mai lahallar yace wa yas'alul ulama ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعته an fahimta ya je ce na kashe mutum 99 ya za a yi ya ce ai ba ka da tuba wajen Allah wannan malami ne fi kenan ya san addinin Allah ya san sunnar ya san sunnar annabawa ya ce to tunda ba ni da tuba sai na kara da kai 100 kenan sai dai wajen wanda ya san hukunci ya tambaye shi ya ce waye zai shiga tsakaninka da ubangijinka in ka tuba Allah zai karba shi kenan magana ta kare akwai bambanci tsakani ko babu bambanci akwai bambanci akwai bambanci ba abin gwaninta bane don da mace ta bugo waya ko wani ya bugo waya da Allah ina neman fatawa shikenan kana Allah Allah ka bashi fatawa don don a ce ka sai ka halakar da kanka sai ka halakar da kanka wane ne ma tukun daga ina kake tambaya ai daga Kano ne ina rijiyar zaki ne a ina fan shekara ne in fan shekara ne ina ga sai kace to sai ka zo mana a tattauna amma kana dauka yace ai daga Akwa Ibom nake daga birnin Gwari nake daga menene da menene nake to shikenan sai ka ce shi fudo maganarsa sai ka duba sai ka bashi fatawa tunda yana nesa ne kuma inda yake din da wahala a samu isassun malamai alaisa kazalik kasancewar shi ya bugo waya ma yana tambaya ya damu da addinin kenan an fahimta thumma inni sa'altu ahlal ilmi yace sai na tambayi malamai fa akhbaruni anna ma alabni jaldu mi'atin wa taghriba amin suka ce ai shari'a abinda ke kan danka a yi masa bulala sannan a fitar da shi a ji a sa shi kurkuku ko a fitar da shi kauye a ji a zauna a ji a ajiye shi can bayan gari shekara وأخبروني أن من رجم على امرأته suka ce matan kuma ita za a jefe ta tunda tana da miji ta taba aure faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallazi nafsi biyadihi sai manzon Allah ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi wallahi ga rantsuwa farko wallazi nafsi biyadihi لا موطعة للقسم أقضين نون التوكيد الثقيلة لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك duk ma kan da ka bayar da awakan da ka bayar guda ɗari da bai wanda ka bayar duk za a dawo maka da kayan ka ba shari'a ba abinda shari'a ta ce a yi ba ke wajalla da ibnahu mi'a wa garrabahu amal aka yi maɗan bulala aka fitar da shi gari to shi ya tabbatar da ya yi aka sayar mishi da hukunci ba haka bane ba to sauran matar da ya ce ya yi zina da ita kuma fa wa amara unais da aslamiyya sai manzo Allah ce waqdu ya unais ya kai unais ka je wajen matan wane fa in hiya tarafat in ta yadda ta yi a tsayar mata da haddi in ta ce ba ta yi ba ka rabu da ita ka dawo an takura mata an kuntata mata وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها إن إن فإن هي اعترفت akwai bambanci tsakanin iza da in iza tarafat wannan sabitun in lishak in ta yadda ta yi in ta yadda ta yi in ba ta yadda ba karbu da ita ka dawo babu tabbas cikin wannan maganar an fahimta fa tarafat sai ta ce eh haka al'amari yake fara jama'a sai jefe ta qala malikun wal asifu al ajiru العسيف شيني دان ايكي قال حدثت وتكين روايوين da muka karanta cikin Abu Dawud cikin Ibn cikin Muslim cikin menene wannan bawan da aka je aka jefe shi aka je aka manzo Allah ya ce lakat akwai mace da manzo Allah ya ce lakat tabat taubatan law qusimat ala ali madina law sa'atam ta tuba tuban da da an raba ma mutane Madina ma za ya ishe su wannan kuma manzo Allah ya ce na ganshi yana cikin ni'ima a cikin aljanna ya yi zina ya zo manzon Allah ya ce ya ce ma'ana ya yi ya yi zina ne ya saba mu Allah ne ko wannan kuma ya zama mishi sababin ya shiga aljanna me ya sa shiga aljanna din eh suka ce rubba ma'asiyatin aurasat aurasat aurasat zullan wanki saran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran rubba ma'asiyatin aurasat zullan wanki saran wani lokaci sabon Allah zai sa ya zamo maka sababin samun ɗaukaka saboda da kai shi kenan sai zuciyarka ta karye ka dawo kullum kana taubu kullum kana gafin istighfari kenan kullum kana kauce baka samu daukaka ba to wani wani bin Allah kuma an kai sai shaytan zai sa maka girman kai to tun da shi yasa suka ce rubba ma'asiyatin awrasat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa kibran an fahimta to shine aka ce wannan ya sabi Allah ya yi zina da kuma wannan sababin wannan ya shiga aljanna to me yasa ya shiga aljanna ya saba wa Allah dai sabo ne to shine aka shine to me yasa ya yi sabo ya saba wa Allah kuma ya nace sai an tsayar mishi da haddi na Allah me kenan yace kun da kunyan lahira gara kunyan duniya kai kuwa yanzu mulki kake so ko kuɗi sai ka ce da kunyan duniya gara da lahira an fahimta da ya nace ya ce shi an tsere mishi da haddi mana ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki eh ba a saba mishi ba a nuna mishi a menene da menene da menene abinda Allah yake so ka ji tsoron shi ka koma gare shi wannan sai ya zama mishi sababi har manzo Allah ya bada labari an gaishe cikin aljanna yana ta fama yana ta yana ta abin da yake jin daɗi an fahimta to shi yasa kada ka ga mutum ya yi sabo ka ce lalle shi kenan dan wuta ne lalle zai shiga wuta an fahimta kamar kada ka mutum yana ibada ka ce lalle dan aljanna ne saboda akwai akwai akwai intifa'ul akwai abubuwan da ke hana kayi abin kirki din amma akwai abin da ya hana a saka aljanna akwai kayi abin da ba daidai bane ba amma akwai abin da zai hana a yi ma azaban a saka ka aljanna duk waɗannan suna hannun Allah ne Allah shi ya san waɗannan an fahimta yadda al'amari yake kenan a wajen Allah amma in aka bi son zuciya komai rikicewa yake an fahimta قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إتي سعد دم عبادة shi ya faɗa wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ara aita, ka ba ni labari ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Lau an ni wajattu ma'amrati rajulan a umiluhu hatta a ce bayar ba shuhada? Ya ce ya manzon Allah, in zo samu mutum da matata, sai in bar shi shi ke nan jin na neman shaidu guda hudu? In kyale su, in zo bakin titi, ina neman shaidu guda hudu? eh? amin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzo Allah ce eh banda manzo Allah wai zai bada wannan jawabi duk wanda ya bada wannan jawabi ai sai an tarar shi hankali amma manzo Allah ce na'am yadda ka'ida take kenan shedu hudu ko a tsayar ma da haji bulala abin da ke ciki kenan in matarka ta kawo ma ciki ko ɗa baka yadda ba li'ani za a je a yi amma baka yi suka ɓata sunan 'yar mutane ba ba ka da wannan iko ina shakkar ɗan sha ce a zo a yi li'ani in ka tabbatar da gaske kake yi sai ka yi li'ani ita ba ta yi li'ani domin shari'a sai ta raba auren kenan amma ɗa za a danganta shi zuwa uwarsa kai kuma sai ka yi tafiyarka ba wanda zai ce ma ɗan shege ba wanda zai ce mata ta yi zina duk wanda ya ce mata mazinaciya shi ya yi mata kazafi shi ya zo a tsayar mishi da hajji Allah yana son a rufe asiri ne shi yasa Allah ya rufe asiri to kakka kuskura ka tona asiri Allah ya kiyaye to wannan jawabi banda manzo Allah wai zai bada wannan jawabin a zauna lafiya ya manzo Allah na zo gida da tarar da wani kato tare da matata sai in kyale su in je in nemo shaidu guda hudu ya za ina za je a nemo shaidu guda hudu sai a fito kofar gida ko bakin titi eh jawai shi yasa ba a so a tona asiri ne ba a so a tona asiri ne eh eh wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali in ba tsayar da haddi shi yasa kowa ya bude bakin shi fa duka za ai ta zina ne ai ta ga suka ce haddi ana sayar da haddi an samu itirafi ko an samu shaidu to ciki fa mace ba ta da aure ta zo da ciki suka ce a a ba hujj ba hujjan da za a sayar mata da haddi matukan ba ta tabbatar da ta yi zina ba ta ce ko ai mata fyaɗe ne fin karfi aka yi mata tana bacci ne ba ta sani ba tana duk waɗannan ihtimalat duk abin da ta fada da shi za a yi aiki ba za a jefe ta ba ba za a zane ta ba eh me zafi duk wanda ya daibo da zafi shi za ta kuma duk wanda ya daibo da zafi haka shi zai kan shi zai kare ana tafiya ne a hankali yanzu a yi an yi sanya yanzu ana zafi da yawa ne eh lokacin da kano ta yi zafi ba a cin yankan abbatuwa ba abin kuwa muka zo muka ce a duk wanda gani karo musulmi ne iya yanka za a ci masu zagi masu bugo waya ma asuba bayan sallah asuba za ga mutum ya bugo waya ya fadi abin da zai fada to wane ne ke magana sai ga ba zai fadi mutum zai manta da sunansa ne sai wane ne to kaga ya kirkiro suna ya baka ne ce shi kenan sauka lafiya Allah ya kiyaye Allah ba da lada a'a aka ce ai ba aka ce ka'ida ta shari'ar musulunci duk wanda in ya tashi ya yi sallah sallarsa ta yi in ka bi shi sallah sallarka ta yi ba haka bane ba sallarka ta yi daban fa sallarka ta karbu in karbuwa ne ko limamin maka ba shi da tabbas Allah ya karbi sallar shi ba haka bane ba amma in mutum ya tashi ya yi sallah ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum fikihu shari'a ta yadda da wannan sallan ba za ta ce sallan ba irji fa salli fa innaka lam tusalli ba haka bane a'a sallar sa tayi to in ka bi shi sallah sallar ka tayi sai ka yi ka bi liman sallah sallar liman ba ta yi ba amma kai sallar ka fa tayi ba haka bane ba sai na Umar ba ya mutu sallah limanci asuba aka je ba ya mutu limanci aka yi sallah asuba sai da hantsi da yafta ya je ga ashe da mafarki nayi mafarki bai wanka da jaraba nayi sallah sayyidina umar sayyidina umar sai yayi ne yayi wanka ya sake sallar su kuma fa sallar su ta yi sallar su ta yi to a lokacin kano ta ɗau zafi kaza kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi aka ce za ku zo ku bi a hankali za ku zo a hankali za ku zo gashi yanzu kowa baya so ya fito cikin talabijin sai ya je ya sau hular naira dubu ɗari biyar ya sa rigar sai an je ayi kaza ana bin yan siyasa ana bin masu ana kula da sarakuna ana har yanzu muna nan yadda muke ba mu canza ba alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول يتي ناجي سيدنا عمر ينا فدا الرجم في كتاب الله حتى حق الرجل في كتاب الله حق جيفا أشكل لتافن الله تبسني على من زنا من الرجال والنساء إذا أحصنا duk maza ko mata wanda ya zina bayan ya taba yin aure idza qamatil bayyinatu in an samu shaida aw kana aw kana alhabalu ko an samu ciki aw al-i'tiraf ko ko an i'tirafi to wannan matsaloli guda uku kenan shi yace me a samu i'tirafi ko bayyana ko ciki to i'tirafi da bayyana malamai sun yi ijma'i akan haka amma in an ga ciki fa malamai ba su yi ijma'i ba malamai ba su yi ijma'i ba akwai wanda suka ce a'a ba za a kama mace don ta dauka tana da ciki ba ta yin aure ba a ce za a jefe ta ba sai an bi duk kwane-kwane duk inda za a bi sai an bi har ta dace ta nace ta dage ta ce ban zina ta yi ba to akan me za a jefe ta ko za a bi za a mata bulala akan me ba ta yi itirafi ba to yaya an taba yin ciki ba yi sadu ba sai ce me yiwa sai a ce me yiwa tana bacci aka zo aka yi mata me yiwa fin karfin ta aka yi fyaɗe aka yi me yiwa me yiwa me yiwa a cikin matsalolin ahnaf suka ce ai sai ta yi namiji ne ya shiga cikin gulbi ya yi wanka sai kwayarsa ta fito ita ma da ta shigo cikin gulbin tana wanka sai kwayar ta shiga masa sai ta dauki ciki ya za a yi an fahimta lokaci ya yi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم